بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar alhamis wadda ta ce safiyar hudu ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 a cikin darasin mu na majalisin watan ramadan na shekara ta 1445 muna tattaunawa cikin littafin akhta'un wa mafahim fi shari ramadana yajibu an tusaha wannan kuma shine majalisi na 11 insha Allah wannan malami Abu Ammar ba Musa Allah ya saka mishi alkhairi zai bujuro mana da mas'ala ta 13 a inda yake cewa hal kullu man mata wa alaihi siyamun wajaba sama wa siyamun wajibun sama anhu waliyuhu ina hukuncin mutumin da ya rasu ana bin shi bashin azumi na watan Ramadana ko na kafara ta rantsuwa ko ta zihari ko na kisan kai ko makamancin haka shin wannan azumin da ake bin shi na alwashi ko na farlanci ko na kafara shin wajibi ne ƴan uwansa ko ƴaƴansa ko kannan shi su biya mishi wannan azumin malam yace wal jawabu wa min al jawab min Allah astamidu al auna was sawab man mata wa alaihi siyamu wajibin wanda ya rasu ana bin shi azumi na wajibi ka siyami ramadan kaman a ce mutum ya kuskure wasu azummuka a cikin ramadana sanadiyar rashin lafiya ko tafiya au kaffaratin ko ana bin shi azumi na kaffara au nazarin ko na alwashi walam yatamakkan sahibuhu min alqada'i li udhrin sahih wanda yake bin shi wannan bashi bai samu halin biyan wannan bashin ba kuma yana da uzuri ne ingantacce ba sakaci ba ne ba ganganci ba akwai uzuri karɓaɓɓe a shari'a da ya ba shi wato damar ƙin yin wannan azumi hukiyar ijma'u annahu la yusamu anhu malamai sun haka ito ijma'i cewa ba za a rama wannan azumin masa ba kamar yadda yake cikin littafin majmu' sharhul muhazzab cikin juz'insa na shida malam ya sake cewa wala yajibu al-it'amu anhu kuma ba za a ciyar a madadin azumin ba wahiyal kaffara wanda ciyarwan shine kaffara inda za a yi bittifaqil madhahib al-fiqhiyyati al-arba'a wannan magana kuma dukkanin mazhabobin fiqh guda hudu haka suke al-hanafiyya kamar yadda yake cikin al-mabsud na saraksi da bada'ius sana'i na al-kasani wal malikiyya kamar yadda yake cikin al-kafi na ibnu abdul barr والشافعية كما يدكي تكين مجموع للإمام النووي والحنابلة كما يدكي تكين دافن الفروع لكما المغني لابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم baya ga malikiya din ma da shafi'iya da hanabila da sauransu sauran malamai ma waɗanda ba su dangantu kai tsaye zuwa ga mazhaba ba su ma duka maganganunsu irin waɗannan ne misaluhu misalin abin da ake magana don ya fito maka fili shine law anna shakhsan marida fi ramadan mutum ne sai Allah ya jarabce shi da ciwo na rashin lafiya cikin watan azumi wa huwa lam yastati ma al marad siyam ya zama ba zai iya azumin ba saboda zafin jikin shi thumma istamarra bihi al marad sannan kuma rashin lafiyan ya ci gaba da wanzuwa a jikinsa ila shawwal har zuwa watan sallah au ila dhil qa'da har zuwa watan bawan sallah babba au gairi zalika kuma dai hawan lokaci can yana ta fama da jinya thumma hasala al maut wal wafat sannan ya mutu Allah ya masa rasuwa ba tare da ya warke ba walam yakun bainal maradi wal maut fasilun min ash-shafa'i wat ta'afi bai samu warkewa jiki yayi sauki har ya ci gaba da rayuwa ta yau da kullun ta fuskar da allazi yutihu lahul qaba lafiyar da za ta iya bashi dama ya rama bai samu wannan ba fi hadhihi hal la yajibu ala awliya'ihi siyamu anhu wala al-kaffara a lokacin nan babu kafara babu ainihin wato ramuwa akan shi to kaga in ya zamana wanda ya wuce ramadana ya rasu a bayan watan ramadana aka ce ba za a rama mishi ba fa bil ahara wanda ya mutu cikin ramadana yanzu misali wani na nan bai da lafiya kuma Allah ya hukunta ba zai kai sallah ba kuma yanzu nan da bai da lafiya bai yin azumi to duk waɗannan azumin da bai yi ba sun fada akan shi inda ya rayu ya warke shine aka ce ya rama to bai rayu har ya warke ba kaga lokacin da aka ce ya rama din bai yi ba kaman ka wajabta mishi ne azumin baɗi wanda baya duniya a cikin sa kuma gani yace wa zalika li'annahu haqqun lillahi ta'ala saboda haƙƙin Allah ne wajaba bi shar'i haƙƙin da ya wajaba ta hanyar shari'a wa qad mata man wajaba alaihi qabla imkani fi'li kace me ne wala eh yau to yanzu wata sura ce daban wannan kake fada mutumin da ya rashin lafiya ya warke ya sha wasu azumi bai rama ba sawa'un a ramadana ya mutu ko ba a ramadana ba amma dai ya warke ya samu damar ramawa ko afwan ya dai warke ya samu ramar damawa ya samu ramar damar ramawa to wannan shine ake biya mawa zai zo ya faɗi wannan shin a ramadanan ya sake ciwo ya mutu ko ba a ramadana ba in dai har ya warke kaga damar ramawa ta samu sai kuma bai rama ba ok ya samu sauki ok ya sha wasu amma da ya ji sauki kuma sai ya ci gaba shi ma kaga ake bai kai ayyamin okar ɗin bai bai kai lokacin ba shi ma na gane abin da yake nufi na ɗauka kan nufin sai da shekar ta zagayo ne kama ce ana bin shi na bara bari mu jire bayanin da zai ƙara insha Allah kabla in kana fili fasakata ila ghair badlin da haka ya fada akan shi kuma babu babu mamadin sa kal haji kama aikin haji fallahu ta'ala qala fil haji Allah ya ce man istata ilaihi sabila wanda ya samu dama faman mata wa lam yastati al hajja la yajibu ala qarabatihi al hajju anhu wanda ya rasu bai samu damar yin aikin hajji ba bai waje ba a kan ‘yan uwansa ce za su yi masa ba. wa ƙalan nawayi rahimahullahu ma wanda yake cewa far'un a cikin littafin shi na majmu'u kenan ya ce fi mazahibin ulama'i game da maganganun malamai fi man mata wa alaihi saumun fatahu bi maradin au safarin au ghairihi ma min al'azari wanda ake bin shi bashin azumin da ya kubuce masa sakamakon rashin lafiya ko tafiya ko wani uzuri daban walam yatamakkan min qada'ihi hatta mata bai samu halin biya ba hayyar su bai samu dama ba zakarna anna mazhabana annahu la shay'a alayhi wa la yusamu an yace mazhabun mu mu shafi'iyya da kuma wasu malamai ma cewa babu komai akan shi babu lafi akan sa kuma ba za a rama mishi ba wala yut'amu anhu kuma ba za a ciyar a madadin sa ba bila khilafin indana al-imam an-nawawi yake cewa babu sabani a gumma akan wannan wabihi kala abu hanifa wa malikun wal jumhur yace wannan kuma shine ma magana abu hanifa da imam malik Allah gafarta musu gaba daya da sauran malamai masu yawa qala al-abdari wa huwa qawlul ulama'i kaffa wannan shine zancen daukacin malamai illa qawusan wa qatada in banda qawus da qatada fa qala su bin suka ce la yajibu an yut'ama anhu likulli yajibu an yut'ama anhu likulli yawmin miskin su bin malaman nan cikin tabi'ai su ne kawai aka samu suka ce za a ciyar da miskini akan kowane wuni miskini guda li'annahu ajiz sai suka ilhakin sa da alhakin sa da wa alal ladina yutiqunahu aga ya alladina yutiqunahu shine mutumin da bai mutu ba ko ba rashin lafiya yake yi ba kuma ba matafiyi bane amma tsufa ya sa ba zai iya yin azumi ba ko wata cuta wata zama mishi jiki shi yanzu ba kwantaccen mara lafiya ba ba kwantaccen mara lafiya ne mai jinya ba mara lafiya ne wanda ƙarfin jikin shi ya riga ya rauni to sai suka ce za a yi ilhaƙin sa da wancan fa ashbaha shaykha al-harim yayi kama da tsoho wanda ya jikin shi yayi rauni sosai amma alladhi yajibu ala awliya'ihi siyamu anhu ba'da al-maut aw al-it'am fa huwa man akhara al-qaba'a li ghayri udhrin shar'i to wannan shine wanda za a rama mishi mutumin da lokacin da ya kamata ya rama azumin yayi bai rama ba shine ya warke kuma ayyamul ukhra din sun riske shi kaga ban manta da abin da baba yake fara mutumin da yaji sauki cikin azumi kaga yana jira ne sai in ayyamun ukhar sun riske shi wato bayan ramadana tunda ba zai yi rama cikin ramadana ba to sai bai riski wannan lokacin ba to wannan babu ramuwa shi ma akan shi ba za a rama ba saboda bai riski lokacin ba amma wanda ya riski lokaci shine azumi ya wuce an shiga shawwal wani ma har an kusa dawowa an an dawo rabiul akhir jumadul ula wani har an sake shiga rajab bai rama na bara yana ta taswifi zan yi zan yi zan yi wannan za ka ga mata sun fi samun wannan sakacin mata masu ramo wata-wata masu daura ta wata-wata wata ana binta azumin shekara biyu da muke magana ba ta rama ba tana ta 'yan dabaru tana neman fatawa kowace yi ce da za a bata a ce mata ba ramuwa ba ne to ramuwa ne yauwa ramuwa ne duk wanda ya sha azumi asalin abin da ke kan shi ne ramuwa ba za a tafi zuwa ga wani abu daban ba sai in ba zai iya ramuwa ba shi ne abinda Allah ya ce wa an ta sumu hairun lakum mutane suna kallala darajar ladan yin azumi darajar da ke cikin yin azumi ta fi darajar da ke cikin badil ɗinsa na ciyarwa tare da cewa shi ma yakin alkhairi ne amma a bisa wannan mizanin idan kai azumin za ka fi samun lada to ya kamata musulmi ya dinga sa'ayi zuwa ga abin da zai fi bashi lada sosai kamar idan ka je siyayya a kasuwa kana neman ka kawo shagonka za ka nemi abin da za ka fi cin riba ne abin da ake nema abin da in ka siyo za a saya abin da an siyar za ka samu wani abu ba wanda za ka yi asara ba to haka wannan shi ba ya kamata mutane su dinga kallon cewa yin azumin shi ya fi shi ne asalin abin da Allah yake so mutum ya yi sauraka wanda ya sha azumi da uzuri lokacin ramawa ya yi bai samu halin ramawa ba sai ya mutu to za a rama mishi a nan kuma ba bambanci tsakanin na nazar da na ramadana da na kafara galibi ana ba da fatawa akan cewa nazar kawai ake biya to gaskiya wannan fatawa ce kasira sai ku je yana cewa malam shitu ga matsalarka so da ta taba kama matsalar sai muka je muna bincike akan ta sai ga hadisin qarara al-allama ibnu baz shine na gani ya bada fatawa yace za a rama har ramadana sai nace kai wannan fatawa ta saba da abin da muka saba ji a gun malaman mu kuma sai yace saboda akwai riwaya a cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da ta bayyana karara cewa an tabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yace mishi anna ummi matat wa alaiha sawm ramadana afa aqdihi anha ile kuwa kawai sai na lalubo system ce ma kusa da ni kawai sai na bude na ko laluba a cikin sun abin nan musulun imam ibn hanbal sai ga hadisin shi ne ke ce mashi tutuka ga hadisin nan ku yanzu wannan nassi ne wanda yake faisal fi mahallin niza cewa ana rama hatta azumin ramadana ga mara lafiyan da ya sha lokacin da ya kamata ya rama ya yi bai rama ba za a rama mushi haka mace in ana binta azumi ta kiramawa kuma lokacin da ya kamata rama ya yi ba ta rama ba za a rama idan masu ramawan ba za su iya ba kuma babu su a ce mace ce kuma ‘ya'yanta ‘yan ƙananan mijinta ma ya riga ya mutu wataƙila haka yanzu waɗannan su ne waliyanta yaranta ko to sai a tafi zuwa ga ciyarwa sai a ɗauki kuɗi a cikin dukiyarta sai a ciyar haka idan mutum ya zama cewa saurayi ne ya rasu waye waliyinsa baban shi kuma wanda tije ne shi ma baya iya yin azumi daga sai a ciyar samu anhu walihu idan ba za a iya ba sai a tafi zuwa ga ciyarwa mu kiyaye saboda wato nauyi ne akan su nauyi ne akan mamata kar a basu da shi misaluhu shakhsun aftara fi ramadan li udhrin shar'iyyin mutun ne ya sha ruwa a watan ramadana da uzuri na shari'a tafiya ko rashin lafiya thumma takasala kuma sai ya takasala wa tahawana yayi ta yin wasa ya dinga rashin daukan abin da muhimmanci firka ba'i bai rama ba ba da zawalil uzuri bayan gushewa uzurin fa jumhurul ulama'i qalu annahu qalu la yajibu ala awliya'ihi as-siyamu anhu bal yaktafi bil it'am anhu faqat an kulli an kulli yawmin miskin mutumin da wato yayi haka suka ce baya wajaba akan mazowan shi su biya mishi sai dai za a takaitu akan watan a ciyar da miskini guda daya akan kowane azumi wannan ra'ayi na farko kenan wa qala akharuna wasu mu suka ce yushra'u liwalihi an yasuma anhu an shar'anta ma majibuntan shi su mai azumin fa in lam yasum idan ba za su iya azumin ba yut'amu anhu bi kulli yawmin aftarahu miskinan za a ciyar da miskini gwargwadon kowane azumi kwaya ɗaya da bai yi ba wa huwa tarjihul lajnati da'ima wa ibn usaymin wannan shi tarjihin lajnati da'ima da usaymin rahmatullahi alal jami' was sahihu abinda yake gaskiya shine annahu yusamu anhu kullu siyamin wajibin za a rama mishi azumi na wajibi min nazarin aw kaffaratin aw ramadana duka waɗannan guda uku alwashi da kafara da ramadan fa ina ajizu anis siyami idan ba za su iya ba kamar da muka suranta at'amu an kulli yawmin miskina za su ciyar da miskina akan kowane wuri wato dai za a dai biya din sawa'un ka doki fatawar biya da azumi ko biya da ciyarwa lalle za a biya idan mutum ana bin shi azumi kuma ya mutu bai yi ba kuma lokacin da ya kamata ya rama ya yi amma wancan wanda lokacin ramawa bai riske shi ba shi da kanshi kaga sanda ake bin shi bashin bashin bai kai kanshi sauraka wannan shine tafsilin da akai karkashin haka wanda bai riska ba babu ramuwa akan shi ba za a binne kansa wanda ita ce mas'alar insha Allah na'am eh na'am
zai fara ciyarwa kuku a ayabari dole sai dai lokacin
Eh idan idan ai rashin lafiya ne ga magar wanda ake fatan zai warke dama ba a ce ciyarwa cewa aka yi jira sai ya warke ko maridan aw ala safarin fa iddatun ai fa aftara fa iddatun fi ayamin ukhra dama shi an ce ne ya jira in ya warke ya rama to sai kuma abin ya zo da ajali sai ya mutu cikin ramadana to kaga yanzu bai warke ba to babu ramuwa sai kuma ya warke lokacin ramawa yayi shine bashi sai bai rama ba to shine aka ce za a rama mushi tafsirin ya fita ko sai malai yace mas'ala ta 14 shine ma hukuma mannawa jaziman asna asyamihi qata asyam mutun ne yana azumi kawai sai ya yanke a cikin zuciyar shi cewa kai zan kare azumin ya riga ya gama kullaniyyar niyyar to da zaran mutun ya wannan niyyar ko azumin shakari ko bai ci kome ba mu kiyaye duk wanda ya riga ya kulla a cikin ran shi cewa kai shi wallahi ba zai yin azumin nan ba haka kawai kamar irin masu zuwa aikin soja din nan ko aikin dan sanda ko aikin gona ko wane ne ce kai ana jin karatu an ce da mutum ya sha wahala kawai ya karya azumin nan gaskiya bari kawai in karya to bayan ya gama niyyar sai ya tafi na burodi da malcina sai bai samu to azumi ya lalace saboda azumi abu guda biyu ne akwai ƙudiri da kuma aikin ƙudirin cewa yanzu rashin cin abincin nan ina yi ne da sunan ibada aikin kuma shine ba na cin abinci to idan mutum ya karya na farkon ƙudirin shi kenan ya lalace ya ta haka da haka wannan tafiya da ya nema abinci jaziman cewa da ya samu kawai cize ko kuma ma ya yi niyyar karyawa da sunan zai saɓa wa Allah ne sai kuma ya ji kai bai kamata ya saba wa Allah ba fa wani imani ya zo mai ko to ya riga ya yi saban ai wannan ta da hadari kwarai ba a so mutum ya dinga tunanin karya azumi alhalin yana yi za ga matasa da dama suna yin wannan shiriri ta wani ma haye dinga faɗa malam ya ce mannawa fi asna'i siyami qat'a siyamihi jaziman biduni bizalika duna taraddud wanda ya riga ya kulla niyya a cikin zuciyarsa cewa zai karya azuminsa baya taraddadi akan haka fa inna siyamahu yanqati to azuminsa ya karye wala yasihu minhu kuma bai inganta ba wannan azumin wa illam yatanawal shay'an min al-muftirat ko da bai ci komai ba wa alaihi al-qaba zai rama wa imsaku baqiyati al-yawm kuma ya kame baki sauran wurin malam yace in kana mimman la yubahu lahum al-fitr idan ya zama kame baki ya wajaba gare shi ne idan ya zama wato yana cikin waɗanda bai halasta su karya ba kamar mai aikin wahala din can to in kana mai man bahu lahumul fitr idan kuma wanda watin dama ya halasta ya karya ne kalmaridi wal musafir kamar mara lafiya da matafi fa alaihi alqaba'u faqat wato hata mara lafiya wani ya tashi da rashin lafiya amma ya dau azumi yana ganin kamar zai iya kuma can an jima da hantsi dubulu da yi kawai sai ce a samu abincin ci ba zan iya kai azumin nan ya riga ya yanke wannan hukuncin sai kuma aka lalaba abinci babu to azumi ya kare ko kuma bayan an kawo abinci sai ce kai na dan jima jikin ya dan yi karfi bari kawai in wuce ba magana wucewa to haka haka matafi ya riga ya kulla cewa yau yau tafiya ce da ni ba zan yi azumi ba sai kuma daga baya ga kai ai kuma ba ma a rana bari kawai in tafi da azumi to ba wa azumi wannan wasan har ka kulla ba za ka yi ba har gari ya waye to babu azumi ko kuma ya fara azumin sai ya ce kai azumin nan barin an je inda za a tsaya an je lakwaja kawai in ci abinci sai aka je lakwajan kawai babu kowa ko kuma direba yake tsayawa shikenan baka da azumi wannan wannan kudirin cewa na fasa yin azumin ya riga ya kare azumi malam yace huwa madhabul jumhuri min al malikiyyati wal hanabila wannan shine madhaban malikiya kamar yake cikin at-tajul iklil sharhin muktasar da kuma littafin abin nan al'insaf na hanabila da mugun wa wajuhun inda shafi'iya shafi'iya suna da wani fatawa kwatankwacin wannan kamar yadda nawawi ya kawo a cikin majmu wa khsarahu ibn hazmin ibn hazmin ya zabi wannan fatawa a cikin muhalla cikin juz'i na shida wa min al-mu'asirina a cikin malamai al-mu'asirin akwai al-allamatu sa'idi a cikin al-fatawa sa'idiyya tashi da ibn Uthaymin al-Allama Muhammad ibn Salih Uthaymin shi ma a cikin Asharhul Mumti da Sheikh Al-Albani a cikin silsilatu Hudan Nur Sheikh Al-Albani yana da wasu jeren giya jerin gwanan kasusuwa da yayi shekara da shekaru yana amsa fatawoyi su yake ce ma silsilatu Hudan Nuri suna nan da yawa akan internet wasu tambayoyi ma da waya ne ake bugowa yana amsawa suna yake ce ma silsilatu Hudan Nur haka nan akwai al-mulakhasul fiqhi min ulumil imam al-Albani da aka tattara shi ma anan ya tabbatar da wannan walazatu da'ima bi ri'asati shekhi al-allama ibn baz rahmatullahi alal jami' wastadallu bi hadith umara ibn al-khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa zaman shafi yake cewa wannan hadisin yana shiga kowanne babi a cikin babukan ilimi ayyuka sai da niyya kuma abinda mutun ya niyyata shi zai samu mai ya niyyata ya niyyata cewa ya fasa azumi sadaka azumi ya kari wannan rawahul bukhari wal lafzi muslim bukhari wa muslim wal lafzi muslim wa qala fil mughni a cikin littafin al mughni yace innal asla itibaru niyyati fi jami'i ajza'i al ibadati haqiqatan wa hukuma a cikin kowane aiki na ibada ana lura da niyya ana daukan izina da ita a hukunci da kuma a haƙiƙani ولكن لما شق اعتبار النية حقيقة وحكما وأتبر بقاء حكمها yayin da ya zama abu ne mai wahala a iya ci gaba da ɗaukar izina da niyya a hakikance da hukuncinta sai ake kula da wanzuwarta abinda yake nufi shine a sanda ka ɗau sahur kana cin abinci da niyya azumi amma a tsawon wuni akwai lokacin da zaka sha'afa gaba ɗaya ka manta ma me kake yi ba shi samu wani ke iya karyawa da kuskure ba kamanta cewa ma azumi kake yanzu ran nan da aka fara azumi na dauki wani wani a mota ta muna cikin tafiya kawai ya ga ruwa kawai sai ya dauka dai sha sai na ce mishi kai ina ka samu ruwa sai ya ce a cikin mota daga shigo ce kuma da ganin ruwa kawai zai kace zaka sha sai ya ce au na manta ma azumi nake ni ina mishi fadan ne ma kasar ruwan me ruwa haka an sha an rage da gani a motar mutum kasar ruwan batir ne ruwan me kawai ka dauka zaka sha sai ya tuna ma yana azumi kaga ya sha'afa to kaga kaman babu baqa'un niyya fi khatirihi amma dai azumin shi na nan tunda bai canza niyyar ba haka tunda ka kabbarta sallah ka kabbarta da niyya kana cikin yi sai ka kama wani tunani kawai to kaga kaman niyyar ta rabu da kai amma dai tana nan baqa'i wannan saboda dan adam bai iya tabbatuwa akan haka a dabiyanci dole sai ya samu wani lokaci da yake samun zuhul rakkannuwa to duk da haka za a za a za a yi hukunci akan cewa niyyar tana nan har sai in ya kudirce akasinta kamar idan mutum yana sallah din yana nan a cikin mai sallah amma yana cikin yi kawai sai tunanin kai ba fa da tsarki to na fasa sallan nan yana kaga ya canza niyyar shi to yana yana tuna haka wannan sallar ta warware ba wani bukatar sai yayi sallama ko sai ya jira liman ya ya saki shi kawai sallar ta lalace to haka yana cikin azumi in ya tuna cewa bai kamata fa ya azumin nan ba saboda ai akwai maganin da zai sha karfi tara misali don kuma ba zai sha magani ba sai ya karya azumi to yana yin wannan hukuncin a zuciyarsa azumi ya lalace yace a wa huwa Allah yanwi qat'aha baqa'un niyya din shine ya zama baka niyyar tsinke ta ba fa idza nawahu in kai niyyar tsinke ta zalatin niyyatu haqiqatan wa hukman niyyar ta lalace lianna niyyatul iftar didda niyyatus siyam saboda niyyar shan ruwa akasin niyyar azumi kamar yadda da zaran lokacin shan ruwa yayi a a a zaka ji kai niyyar yanzu na kawo ƙarshen wannan azumi nayi bude baki har ka fara addu'a to kaga shikenan niyya ta canza wa qala sayyidi rahimahullahu inna siyama murakkabun min haqiqatin al-alamatu sa'idi abdurrahman ibn nasir Allah ya gafarta mishi yace azumi yana haduwa ne akan abubuwa guda biyu an-niyyatu wa hiya al-haqiqatu al-ula niyya ita ce abu na farko ba barin cin abinci kawai ba barin cin abinci da niyyar ibada wa tarku jami'il mufattirat da kuma wato al-muftirat da kuma barin cin duk wani abu barin mu'amalan duk wani abu da ke karya azumi shine abinci abin sha da zake wa iyali wa hiya al-haqiqatu thaniya ita ce ta biyu yace fa idza nawal iftara idan yayi niyyar shan ruwa faqad ikhtallat al-haqiqatu al-ula to kaga ya warware waccan kaida ta farko ta niyya wa hiya a'zamu muqawwimat al-ibada kuma niyya ita ce mafi karfin abin da ake ake rating ibadu da ita fal amalu kulluha la taqumu illa biha da ayyuka ba sa yiwa sai da niyya wa qala ibn usaymin rahimahullah al usaymin yake cewa a cikin fatawansa ma da manawiyal lisiyami fa huwa sa'id matakan niyya mutun ta azumi ce yana azumi wa idha nawal iftara aftara da yayi niyyar shan ruwa to azumi ya kare fa siyamu ibaratun an niyyati azumi ai niyya ce asalinsa fa idha nawa qat'aha idan yayin nufin yanke niyyar in qat'at ta yanki kasalati idana wa qat'aha haka nan kamar sallah mutum yana cikin sallah sai nufin ya karya ta fa innaha tanqat'u inta amma man taraddada fi qat'i niyyati siyami fa inna siyamahu la yubtul to wanda kuma yana ganin in karya ko kan in karya irin azumin yaro yana yi dai kamar zai kai kamar ba zai kai ba to haka wani mara lafiya ko wani matafi yana ta taraddadin anya in sha kuwa to ko na sha mai zan samu in ci bari na hakura na kai bai yanke hukunci ba to yana nan a asali asalin shi mai asalin shi mai azumi ne yana nan akan wannan asalin ma dama lam yajzim bi qat'iha matakar bai yanke hukuncin zai yanke azumin sa ba bi khilafil mas'alati al-ula allati zalama fiha as-sa'imu bi qat'i siyami sabanin wancan da ya riga yanke wa kanshi cewa zai yanke azumin sa wa hadha madhhabul hanafiyya wa shafi'iyya wa qaulul hanabila wannan duka maganganun su kenan malam ya ci gaba da cewa waqtaruhu min al-mu'asirin ibn uthaymin wal albani rahmatullahi ala jami wadannan malamai su fata wasu kenan Usaimin da albani limaza me yasa suka zabi wannan li'annahu aqada niyyata ala siyami jaziman biha saboda ya kudirce niyya yanke cewa yana azumi wa amma niyyatul iftari falam yajzim biha niyyar karyawan kuma bai yi kudirce ta a kudirce ba to kaga al yaqin la yazul bi shakk al taraddud al jazm la yazul bi taraddud وإنما تردد فهذا تردد وهذا الشك منه ضعيف wannan suna da rauni a cikin kwalwarsa la yaqwa ala izalati al-yaqin bas kai su tunkude wancan yaqinin ba fala yadruhu dalika saboda haka wannan bai cutar da shi ba yanahu lam yaqta an-niyya bai yanke niyya ba wa inna ma fakkara fi ma yuridu an yaf'alahu yayi dai tunanin ko yanke ko ba yanke ba wal yaqinu la yazulu bishakki abi sa qaida za mu saurara nan insha Allah sai ma da darasi na gaba wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi